hanyar nan shi ne hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala illa iyaka mun ɗauko bayani bisa kan wa'anda sharuɗa ne wa'anda sai ɓarawo ya cika su za a yanke shanu sharaɗi na farko shi ne kasance an sami sata yayi ba ya so ya ba mun gane wani lokaci ɓarawo ya so ya sai ku kashe shi ko kuma ku buge shi har a kashe ƙasa ya so ne wani lokaci za a kai mutum kwamsiriya sai a ce ina abin da ya sata bayan kun ba shi kashi kun ji mai sai ce a'a ya so ya sata ne to ya so ya sata kai ka ka yi mishi kafa guda hannu guda ya ke nan to shi yasa aka ce sharadi na farko ya kasance an samu sata yayi da mun gane ko mene ne sata a nan shine ya ɗauki dukiyar wani idan dukiya nan ana nihin ko kuɗi ko kuma dukkan wani abu wanda a iya saida shi ya kasance an samu kuɗi ta hanyar shi. Mun gane ko? To nan, a jiya mun ɗauko wannan maganar muka ce akwai nau'uka guda uku na sata. Suna kama mutum ba a yanke mishi hannu. Kenan nan ɓarawon da shari'a ta ce a yanke ma hannu shine ɓarawon wanda zai sata daga koyi. Bai san a ganshi. Akwai nau'uka guda uku a daban da su. Na ɗaya almuntahi. shi ne mutumin da ya yi kwaci ya kwaci dukiya da ƙarfin tuwo ya kwaci maka abu ka ta ka kama hanya za ka taya wani waje za ka taya gidanka cikin duhu ya yi maka kwaci mun gane ko to akwai ɗan uwan shi al-muqtalis shi kuma mai sabce shi kuma wannan shi kuma sabce maka abin ne za a yi kana cikin tahiya bisa moto kana afel yanzu sai kuratuman da kai sai hige maka waya ta kwarin ke asali mun gane ko to wannan ba a yanke mashi mun gane ko haka alhasib shi ma wani nau'i ne na kwace shi ma wanda kana ji kana gani gaban mutane za a maka kwacen abin shi to shi ma ba a yi mishi hukunci irin hukuncin sa to menene yasa su ba a musu hukuncin irin hukuncin ɓarawo na yanke hannu malaman tafsiri sun kawo fasarori daban-daban kaga irin aya ta ce a yi ɓarawo irin wannan ko a yanke mishi hannu amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya kwaci ko ya sabci ko wani abu mai kama da irin wannan ba a mishi yankin hannu irin da ake yanke ma ɓarawo hannu mun gane ko to menene dalili menene hikima mu sake mu shin ba duka ɗaya ne ba duka sata bane ba malaman tafsiri suka ce a a ba ɗaya bane shi wancan gaban mutane yayi shi kuma ɓarawo daga ɓoye ne shi wancan babu magana amana shi kuma ɓarawo cin amana ne yayi mun gane ko maciyin amana mutumin da zai iya cutar da kai in har ya kasance wanda ka ba aminci ne ka lamunce mishi ya cutar da kai ya yi zafi daga mutumin da baka ma san shi ba kawai hige maka abu ne ya ruga shi wa ita wannan sata ɗanka yana yi maka sabce bai yi maka yaron ka yana yi maka sabce bai yi maka saboda ka san shi amma kuma yana yi maka sata kun gani bambancin ko akwai bambanci ko kuwa kenan ita amana ita sata cikin ta akwai wani abu na cin amana sannan shi kwace da sabci cikin shi akwai shi kuma wani abu wanda yake na ne na sakaci na mutum tunda idan ka bari aka hige maka abu so yawa ana cewa bai kamata ka aikata kaza ba sai ka zo ka aikata yanzu bakin titi ne kake tsaye kana afin wani zo da moto da gudun tsaye hige wani tabbas tabbas kahin wannan mutum ne maka wannan abu sai ka samu mutane suna maka ya hankali da barka ya hankali da barka haka nan ne kina akwai sakacin wa cikin abu sakacin mai abu to sai mu dawo in ba ku manci ba shi mun ci shi barawo ba a yanke mishi hukuncin yanke hannu in dai har akwai sakacin wanda ke da kaya jiya mun ga haka kenan ana buƙatar wani sharadi wanda ake ce ma hirs abin ya kasance killatacce ne lokacin da aka sace shi yana cikin hirs an kiyaye shi sannan kai barawo ka zo ka balle wannan kiyayewar da aka mishi ka zo kai sata mun gane ko na biyu ya kasance abin da aka sata gwargwadon lissafi lissafi shine rubu dina mun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba a yanke ba mutum hannu sai in ya saci abin da ya kai yan ka na dinari a yau 28 février, février 2026. ‘Yan kara na dinari yana jika gobe ya tara da bakwai da wani Idan idan mutum ya saci abin da ya kai jika gobe ya tara da bakwai, ana yin kimisha. Jika gobe ya tara da bakwai, ina yin sefa, sefa gobe ya tara da bakwai. Shi ne ‘yan kara na dinari. Mun gane ko? Duk da wani hadisi ya zo bisa kan cewa gwargwadon duk abin da aka sata wanda ya kai misali kiman dirhami guda uku to ana yanke hannu to shi wannan dirhami guda uku malamai suka ce yana nuna cewa shi kashi ɗaya cikin hudu dinarin shi gwargwadon shi in azurfa ce dirhami guda uku idan kun gani ka dai ana kamar ka ce sefa jaka kaza in ka naira ce sai ya kai kaza kenan wannan shine adadin da ake son a kai mun gane ko sharadi na shidda na yanke ma barawo hannu an ya kuna bin hirzin abin da aka sata ya kasance ke sakace ne kiyaye ne kamar yadda muka ambata jeri kenan an kiyaye abin babu sakacin wanda aka musata a ciki kenan aka ce hirs malaman fikiyo suna cewa kenan hirs shine kudu shay'in ma hufida fihi adatan dukkan wani abu wanda ake kiyaye wani abu da shi ga al'ada yanzu mutum menene ake kiyaye mutum da shi ga al'ada menene mutum dan wannan kilan nan ko da ake sanya shi da ake kiyaye antiwar antiwar ma ake ce mishi mun gane kenan ko da bakin kofar masallaci ka aje wannan motar ka samu shi antiwar to ka sa shi cikin health keke shi ma akwai antibar din shi aiko to mota fa tana da antibar tana karfe ta kai kwanta nan ta ko to dukkan farawan da ya zo ya balle wannan antibar din da ka sanya ko kuma ya sami madibin motar da wata take nufi din shi har ya kai inda zai iya dauke mota ko kuma ya sace wani abin da ke da kwai ciki to wannan ya kai matakin a ce ɓarawo wanda za a iya yanke nan ba ana nufin cewa ba duk wanda ya yi sata ta ƙwace da muka ce can baya ko sabce ko wani abu bai yi laifi ba ba ana nufin haka na bane kaka ce a'a ai shi bai yi laifi ba ake nufi tunda ba a ce a yanke mishi hannu ba a shi ana barin shi ne ga alƙali ya yanke mishi hukuncin da yake ganin ya fi dacewa da shi yana ya yanke mishi hukuncin da ba ya fi yanke hannu na ka kai tsammanin ta da an ce a kyale shi ka yanke mishi hannu ba laifi yayi ba a'a a bar shi da alƙali yana yiwa irin wannan abin ba su ɗaya ba su yi ba su uku yi shi ba kenan kaga an san irin hukuncin da za a yanke mishi shi alƙali ya san irin hukuncin da zai mun gane ko na bakwai muka ce idan ya sata wani hannu za a yankewa na dama ko na hagu muka ce na dama shi ne farkon hannun da za a fara yankewa mun gane ko sannan kuma ina ne ake yankewa muka ce bakin nan wurin ake yankewa bakin wayan hannu nan sannan kuma idan aka datse hannun yaya ake yi a tsaye da jinin da ke zuba ko barin shi ake yi da hannun shi ta haka a'a sun hosiman sai an tsaye da jinin ya ake tsaye da jinin mai ake tafsawa mun gane ko ko mabuja ko kitse duk dai wani abu dai wanda zai iya aka narka shi ya zama mai to sai a tsoma hannun ciki To wannan tsoma da za a yi shi ne zai sa dukkan hanyoyin jijiyoyin inda eh, jini yake hitawa ya ƙare. Shi kenan sai jini ya tsaya sai a sake shi. To haka ake yi a cikin dukkan daurorin musulunci wanda suka yi zamani har zuwa yanzu aka yanke mutum hannu haka ne ake yi. Allah ya kare mu duka bai. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce aya ta 40 alam ta'lam anna Allah da kullu samawati wal ardi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير
Allah subhanahu wa ta'ala ce alam ta'lam anna Allah da kullu samawati wal ardi. Shin baka sani ba cewa Allah shi ke da mulkin sammai da kasai? Yu'azibu man yasha Allah yana yin azaba ga wanda ya so. wa yaghfiru liman yasha kuma sannan yana yin gafara ga wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah bisa da kan komai to menene alaka wannan ayar da hukuncin sata da ya wuce baya shi ne malaman tafsiri suka ce fa'idar da ke da mai a nan ta cewa Allah shi ke da mulkin sammai da kasai kuma yana yin azaba ga wanda ya so kuma yana gafara ga wanda ya so fa'ida guda biyu za a samu fa'ida ta farko idan ka san Allah shi ke da komi da kowa to dole ka yarda da irin hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta maka mun gane ko sata tana da ciwo sata tana da zahi to sai Allah ya kaddara maka sai da aka yi maka ita ka ɗauki duk matakan da za ka yi ka kiyaye to in Allah ya kaddara maka abu sai ya kasance mun gane ko kai kun farawo ka yi sata an samu nasara a kanka an yanke ma hannu to ka sani dai Allah shi ke da komi yana yin azaba ga wanda ya so kuma yana yin kai da gafara ga wanda ya so mun gane ko fa'ida ta biyu idan mutum ya san da cewa Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasa kuma yana yin gafara ga wanda ya so sannan kuma yana yin azaba ga wanda ya so to wannan zai sa ya yarda da kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta wannan su ne fa'idodin guda biyu a cikin sa Allah ya ce yu'azibu man yasha Allah yana yin azaba ga wanda ya so amma bi adalci da adalci in kaga Allah ya yi azaba da adalci in kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa mutum saboda falalar shi kenan Allah bai yin azaba haka kawai akwai adalcin da ya sa ya aikata wannan abu kuma sannan akwai hikimar da sa ya aikata wannan wa yaghfiru liman yasha kuma na yin gafara ga wanda ya so da kenan bi fadlihi da falalar shi liman yasha ga wanda ya so min al-usami na daga cikin masu sa'a wallahu ala kulli shay'in qadir Allah bisa dukan komai da iko kenan fala ya'jizu shay'un babu wani abu wanda ke gagara Allah. Mun gane ko? Babu abin da ke gagara Allah a cikin wannan ƙasa. Babu abin da ke gagara Allah a cikin wannan sama. Shi yasa ya ce, wa ma kana Allah da yuji da kuma min shay'in fi samawati wa fi samawati wa fil ard innahu kana alimun qadir. Babu wani abin da yake sa ka gagara Allah a cikin samai ko a cikin ƙasa. Allah ya kasance masani ne kuma kadira da iko. Sai Allah ya ce, يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاذروه Mm.
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا Mm.
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr wanda suke yin gaugawa a cikin kafirci kasu dare ka mun gane ko duk wani mutum wanda kake ganin cewa yana yin gaugawa wajen sabon Allah da aikata dukkan wani abu wanda yake na zalunci wallahi kai da ni kai ta da maka da hankali wala babu abin da ya ga- gagari Allah a cikin ƙasar nan da kuma a cikin sama. Duk irin yadda azalibi ya kai azalibi, Allah sa tsawon shi ya iya tukarewa da sama. Kai baka mamaki yana iya rikitowa rana guda. In ya kawo kuma kawashe ta kai ƙasa ta bakwai Allah na iya rikito da shi rana guda. To saboda haka duk wani kafiri la ya zonka. Kenan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah yake yi mishi bayani dan saboda ya kwanta mishi da hankali. irin abin da kafirai suke yi na ganin cewa sun kai sun isa yin gauga ake yi wajen gaskata dukkan wani abu da ke kafirci ne ko to la ya sunka la ta ta'assar kai maka tasiri kai ta da maka duk gauga da suke yi zuwa kafirci kai ta da maka min alladhina qalu amanna bi afwahihim daga wa'anda suke cewa mun yi imani da bakunan su wa lam tu'minu qulubuhum alhali suka san su basu imani ba. suna nan muna kai suna ce maka sun yi imani da bakunansu amma zuciyarsu ba ta yi imani ba. Wan nau'i ne na farko na munafikai daga cikin larabawa to sai nau'i na biyu wa bil ladina wa ladina hadu sannan da kuma cikin wa'anda sai kasance yahudawa su ma irin abin da suke yi na ganin cewa suna yin gaugawa cikin kafirci suna riko da abin da ke kafirci suna barin ka su ma ka su tada maka kenan munafukai ka su tada maka da hankali haka su kuma yahuda su ma ka su tada maka da hankali kenan samma'una da kadari daga wa'anda suka ce su yahudawa ne ko kuma suka yahudanci samma'una da kadari masu yawan sauraron karya samma'una nan sifa ce ta mubalaga bi ma'ana mubalighuna fi sima'il akadib wal abatin masu kai matuƙa wajen sauraron kai wallahi jama'a duniyar nan ta makaranta ce Allah duniyar nan makaranta ke da ita. idan har kana son ka zamana da mutane lahiya ce da sai ka zama makarici in ka ce kana da gaskiya ba ka iya zama ko ina shi yasa riko da gaskiya a cikin wannan duniya yana da wahala me yasa saboda yahudanci da yahudawa sun mamaye wannan kaga ta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su yahudawan nan Allah ya ce sama'una ne kaje masu yawan sauraron ƙarya ne mun gane ko nan babu kutubi da ya zo nan ko kuma ibnu jarir da ya zo nan sai ya ce sama'una likazib suna yawan sauraron malaman su masu gaya musu ƙarya saboda akwai hukunce hukunce waɗanda da akwai su a cikin littattafan su amma zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka dora koyi wa annabi hukunce hukunce daga cikin su akwai hukuncin cewa idan mutum yayi zina bayan yayi aure ko kuma ya taɓa yin aure kashe shi ake boye wannan suke daga cikin littattafan su malaman su suka dora koyi wannan suka dora gayan abin da ba haka nan to shi yasa Allah ya ce ba su samu ma'ura da kashi masu yawan sauraron ƙarya ne mun gane ko Allah ya ce kuma sama'una li qaumin akharina lam ya'tu masu yawan saurare ne ga maganganun wasu mutane waɗanda ba su zo majalisin ka ba ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ce yuharrifuna kalima min ba'di mawani suna canza magana bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya aje ta a bayyana ta a wurin ta aikin su canza magana ce ta Allah ba mai irin wannan abin ba mai wuri magana ta Allah yana ji yana gani ta wanda magana ya kulu da suna cewa in tu'titum hadha fa kun an ba ku wannan to ku rike shi wa in lam tu'tahu in ku ba a ba ku shi ba fahdaru to ku kan kan karba nan ana magana ne bisa kan hukunce hukunci wannan hukuncin da ya tabbata a cikin littafin cewa wanda ya zina za a je shi idan har ya kasance ya taɓa yin aure to malaman sai su canza musu wannan hukunci su ce musu ba haka ba ne in kuka zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yi muku hukunci bisa kan abin da ya shahi zina to an ba ku wannan hukunci da muka gaya muku ku yarda in ba ba ku shi ba kar ku yi aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya halakar da shi ya fitne shi to kai duk ire da kake son shi ba ka iya yi mishi magana komai da Allah shi yasa shari'a ta Allah ce kana shi kana gani nan ka zai lalace wala ma bai da kai duk ire da kake son ka shirya yaran ka yaran ka mana cikin sai ga gari yanzu ka diba annabi Nuhu alaihi salam iyaka dai ta a ce dai mutum mutum kirki dai a ce shi dai annabi ne ko annabi wanda zai yi shekara dubu hamsin yana kiran mutane zuwa ga addini a ce ɗan shi bai samu bai samu nasara a kai sai da ya halaka tare da hannun kaga shi ne wa bayyana da lafi da ta hufa dan tambaye kana hukumar da shi duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya halaka shi ba ka iya wani abu akan shi sai ya halaka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka isa ka shirye da duk wanda kake so ba kana shi kana gani wanda kake so zai shiga wata kana shi kana gani saboda shari'a ta Allah ce mun gane ko saboda ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya so ya halaka shi to baka iya mashi umarnin komai ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum irin wa'ancan mutanen su ne irin mutanen da Allah subhanahu wataala bai so ya tsarkake su ko su akwai wanda Allah ke son ya tsarkake zuciyarsu amma su kala irin wa'annan Allah bai so ya tsarkake zuciyarsu ba daga kafirci mun gane ko lahum fi dunya khizyun a cikin duniya suna da kunyata sai sun kunyata nan duniya duk kahiri sai ya kunyata duniya sannan wa lahum fil akhirati azabun azim sannan kuma a lahira suna da azaba wadda take mai girma azaba ta dawwama a cikin wutar jahannam Abu Hayyan a cikin tafsirin shi da yazo sai ya ce wannan aya ta zo idan saboda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri bisa kan abin da kafirai da munafikai da Yahudawa da Kiristoci suke mushi. Ba shi hakuri ne Allah subhanahu wa ta'ala yi. Kuma ƙarshen al'amari kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama shekarun shi na annabta sai da ya ga bayan wa'annan mutanen duka baki. Sai da ya ga bayan su, su ba su ga bayan shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa sama'una lil kadhib سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فأقم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلا يدروك شيئا وإن حكمت فأقم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين
Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara tabbatar muku da sifa Yahudawa cewa su sama'u da kadib masu yawan sauraron ƙarya ne makaryata ne na gidan kan kuma a yau za ka samu Yahudawa dukkan kafafe na sadarwa dukkan za ka samu suna umarni da su wajen yada ƙarya sun ƙware wajen yada ƙarya babu abin da Yahudawa suke da tasiri a cikin shi kamar kafafen watsa labarai kuma dukkan wani tasha da ka sani ana yada labari da ita ta duniyar nan sai ka samu bai kuke kama za a ɗauko ƙarya a shaharantar da ita don saboda a sa mutane zuciya su ta karya yanzu kafin mu shigo ɗin nan iran amurka ta kai mata hari yau da safe na san kuna da labari yanzu bayan an sha ruwan nan abin da suke yadawa shine cewa sun kashe shugaban iran Aliyu Khamenei Ayatollah yanzu abin da suka hito suna ambata cewa sun kashe ya tabbata sun kashe shi bai tabbata ba nan gaba za mu iya ganewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba me yasa saboda su dai mutane ne waɗanda suke son ma'una ne kan masu yawan sauraron ƙarya haka suka dora ni lokacin yakin kadafi ba su samu nasara a kan shi ba sai da suka zo suka dora yin bidiyo na ƙarya cewa sun kame fanin ɗin shi lokacin da suka ce sun kame fanin ɗin shi a daren ran nan da yawa daga cikin sojojin suka samu saboda kai in aka yi ƙarya ba ka da hanyar za ka fitawa ka ƙarya ta warta ita su da yawa suka gaskata suka kuma mika maka bayan an kashe shugaban jagora kai da kake yi sai ka taka mika waya kawai yaki to abin da suke nan suna gaiki Allah kai ba su nasara wannan mutanen masu yawan sauran ƙarya ne sannan kuma akalu da lissu masu yawan cin dukiyar haram asum shi ne dukiyar haram amma kuma malaman tafsiri na da da na yanzu sun fasara asuhud da rashawa babu wanda ya kai bayar budi cin hanci da rashawa babu shi bai hudu kana zama da ɗanka zai ba ɗanka rashawa ya hana kanka kana zama da ɗanka matarka yana iya ba ta rashawa ta gama da kai bare sojojin da suke yin gadon ka bare dukkan wasu mutane wanda suke masu tsaron ka sun kai matuƙa wajen iya ba mutane rashawa da rike sirrin mutanen da zai sa dole sai ka musu wani aiki wanda za su ta in suka tona maka asiri Ubangidan naka shi ne kashe ka da kanshi. Idan ƙara ka masa abin da suke. To mutane ne wanda suka kai matuƙa wajen ba da cin hanci da rashawa. Sun kai matuƙa kuma wajen amsar rashawa hayi. Allah ce fa in ja'u ka in suka zo maka suna son ka musu hukunci bisa kan wani abu wanda ya faru tsakaninsu. Suna son ba su ce Allah sallallahu alaihi musu hukunci su na yi. Allah ce fahkum bainahum aw a'rid ka yi hukunci tsakaninsu ko kuma ka kauda kai daga gare su malaman tafsiri suka ce na Allah subhanahu wa ta'ala ya ba Allah sallallahu alaihi wasallam akan yana iya yin hukunci akan nasu ko kuma ya kauda kai kenan za bi ki gare shi ko ya bar su ya ce bayan hukunci ku tai ku diba abin da ke da kwai cikin littattafan ku cikin shari'a tun da ai kowa musulmi bane akan me zan zuwa ni in muku shari'a ni musulmi ko kuma ba musulmi ba to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da cewa wa in tu'rid anhum in ka kaura kai daga gare su ka ki musu hukuncin faran ya zurru ka shay'a ba su ita tattake da kun idan haka ko da kake ce ba za ka yi musu hukuncin ba ko to ba su iya tattake da kun wa in hakamta in ka ga dama ka musu hukuncin fahkum bainahum bil qist to kai hukunci tsakaninsu da adalci an gane ko? Hukunci tsakaninsa da adalci a kai, duk da kahire ne su. Kaga ashe shi ma kahiri ana mashi hukunci da adalci a shi. Ba a ce a tun da kahiri ne daina ma na daidai ne. A gani. Mutanen mu za a gani suna yaudarar kirista ko su yaudari mai hukunci ko su yarda wani kahiri da an kahiri sun ci kuɗin banza. Baka ci kuɗin banza ba. Mayaudari da ne kai kai to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ake ce mishi idan zai yi hukunci yayi adalci to ina gare ka kai yin hukunci nan da adalci ya sa diyawa daga cikin sun musulmi a cikin tarihi diyawa daga cikin wa'anda ba musulmi ba sun dora musulunta saboda irin adalcin da suke gani na musulmi Allah subhanahu wataala ya ce kai hukunci tsakaninsa da adalci ko yace inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu yin adalci kamar sai Allah ce wa kaifa yuhakkimunaka wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-tauratu fiha hukmullah ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
الله سبحانه وتعالى وكيف يحكمونك kuma ta kaka ma za su sa ka kai hukunci tsakaninsu mamaki ne na Allah subhanahu wa ta'ala yake da irin wannan mutane ya ma za su saka kai hukunci tsakanin su wa inda taura kuma alhali a wajen su akwai taura fi ha hukumullah cikin da akwai hukuncin Allah kun bai tawallau da bin ba'adi dalika sannan kuma su juya baya bayan haka Allah ce wa ma ulaika bil mu'minin irin wancan mutanen ba kuma dai ba dai wannan dama yana da littafin shiga kuma ya san hukuncin da ke da ko cikin littafin kuma sannan sai ya juya baya daga wannan hukuncin da ke da kwai to yanzu ya zo wajen ka ya karɓo wani hukunci ne wancan ai hukuncin Allah ne ko ya ƙi shi sannan ya kamo hanya ya zo wajen ka to me yake so ke to shi yasa Allah ce wa kaifa yuhakkimuna ka mamaki ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ga irin halayen irin wannan jama'a musulmi ko kowa tsakanin yahudawa da musulmi yahudanci da musulunci har abada akwai shi kuma ka sani kasancewan kaɗai izala ko ɗan ɗariƙa ko ɗan shi'a ko ɗan ƙala ƙasa shi dai bai kure a wajen shi musulmi babu abin da ya raunana musulmi kamar rarraba kanmu da muka yi, da kuma yarda da muka yi duniya kafirci ta raba har muka yarda da cewa wancan kaza ne wancan kaza ne wancan kaza ne ka riba abin bakin ciki cikin gari guda za ka kai wancan musulmi ne wancan musulmi ne amma za ka babu ta mace ke da yanzu ka rasa wani irin bala'i ne wanda yake musulmi suke fama da shi lokacin da kayan duniya suka haɗa kansu a cikin wannan duniya suke cin karansu ba babbaka a wannan lokacin su ko musulmi suke rabuwa kai rabuwa ta tashi ka yau kun kai wata lalacewa wanda babu wata ɗariƙa babu wata ƙungiya babu wani tafarki wanda ke da kwani addinin musulunci wanda cikin mutanen shi ba su rabu gida goma ba babu shi ka ɗauki ahalin sunna za ka samu cikin gari guda za ka samu wani ahalin sunna na zanyan ahalin sunna yana mai da shi mushiri a cikin gari guda kuma wannan yaron da ke wannan magana uban shi wannan malamin da yake ce mushriki shi ne kudin shi ta da filin wannan mutane ya san to shi za kake ganin wa'annan kahinan su kuma suna amfani da wannan rarrabuwar kawunan namu yau in suka gama da wannan muka koya musu baya suka gama da wannan aka ce wannan ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne kadiba shekara 22 da suka wuce baya Saddam Hussein ahlus sunna a cikin yankin larabawa shi ne mai tara isra'ila da hankali da ita da amurka daga cikin kasashen larabawa aka tsora ɗaukar jirage sansanin sojojin amurka na kasashen larabawa su suka yaƙe shi aka kai shi ƙasa ana shi ana gani wannan bawan allah ralayyan aka yi layi da shi siriya aka gama da bashar al-assad tare da taimakon laraba akan cewa shi dan shi'a ne libi muna ji muna gani aka raba amurka da libi yanzu iran ɗan shi'a ne za a ce yanzu ma musulmi dukkan har da kaga an kai iran to ta kasashen musulmi an kai a halin sun kasashen larawa da ke kai a cikin wannan yankin wa'anda ba su wuce ƙasa goma ba amma ba su militar wadda wanda su cani suka kora daga nan nijar wadda lamka guda ashirin da take idan muna nijar muna da ƙarfin gwiwa da za mu iya cima amurka ta tashi ta ba mu wuri amma balarabe wanda yana ganin ɗakin ka'aba kullum wai ya ka samu iman da zai iya su sai ma kiran sai ke don sauran sakama to tsara zabi muna jira muna cewa wani ɗan shi'a ne wani ɗan kaza ne wani ɗan kaza ne mu dai mun ga an gama da an ko mun ga an gama da ɗan shi'a guda yanzu kuma ana biyan daular ta shi'a a gama da ita duka baki to tabbas tabbas idan aka gama da su ka tabbatar da cewa dukkan kasashen da ke da kwanan ahalin suna da ke da kwanan wanda sun tashi daga yanki kuma yanzu wannan mutanen sun yi shirin da in ka ga basu kawar da wa'annan bayan annan ba sai wani abu daga Allah me suka ribata rashin haɗin kan kawai kuma wani rashin haɗin kai in ka lura ko ina shi cikin gidajen mu ba mu da haɗin kai dan kishiya da dan kishiya fatan kake yi uwar uwar uwar wancan dan dan uwan naka ta mutu ba ka huta ko mata babanka wadda ta yarda ta auri babanka wa shi take ba cikin gidan ku ita kuma ɗan mutumin da aka ɗara mata aure na sanda da shi wa shi yake ba so take ɗanta ya mamaye komai a cikin gida to idan har ya kasance cikin gidajen mu ma mu haɗa kanmu da za mu haɗa kanmu wani cikin masallatan mu ma mu haɗa kai wani iya magana a shi yake ba kai shi na kake wani ya magana ka ce ka Allah ya shiga mutane da ya kawari shi ko musulmi ne da mu to bale a ce cikin anguwa bale a ce cikin ƙasa yau isra'ila da ita amurka da suka kai wannan hari a tsakaninsu ba tare suke da juna ba akwai 'yan adawa cikin su wanda ba suke da mulki ba a cikin amurka da isra'ila amma tun da musulmi ne aka kai hari da ɗan adawa da mai mulki duka san haɗi amma ka bari bayan kwana biyu za ka samu wani malami ya hau barin juma'a ana ce Allah ya ƙara to kuma aka kai masu uliya hari sai ka ci kaka wancan dan uwanka musulmi kuma shi ma ce Allah ya to haka za ku dora rayuwa haka za ku ci gaba da yi yaushe ne za ku koma ku ci gaba da mulkin duniya musulmi su suka mulki duniya wajen shekara dubu da wani abu sai da musulmi sai gama mulkin duniya ne sannan kahirai suka karba kahirai da suka karɓi mulkin duniya ko shekara ɗari biyu a yi bayan su ita kanta Amurka ba ta kai shekara ɗari uku da yi ba. Tsohin kasashe wanda ke da koyar su France irin su Birtaniya da sauran su ne za a ce a tsohin kasashe. Amurka duka nan milisan san wani abu ne aka magano a kai. Amma kullum sunan Amurka yana nuna maka cewa haɗin kai yana isa kai ƙarin duniya a duka baki. Saboda alwilayatul mutahida jihohi ne suka haɗa kansu suka yi ƙasa guda. Jihohi ne suka haɗa kansu. jiha hamsin da biyar suka haɗa kansu suka yi Amurka. Kowa ya yarda da ɗan uwan shi da bambance bambancen da ke da tsakanin su suka ɗinki. In ka kalli da rafin Amurka za a gana akwai tarawami cikin shi. Wannan tauraron in kai mai ɗinki ne aka baka ɗinki aka cike da rafin Amurka. Tarawama wannan za ka ciki. In ka kusura kai guda talatin, wani in Amurka ne kashi kaza. Saboda duk tauraruwa guda tana nihin jiha guda. tauraruwa hamsin da biyar take da mutu don kan ma wani ba amurki ya baka ma tun tashe ce kai kai guda arba'in ka tsaya hakan hukuncin ka kisa saboda hamsin da biyar su hamsin da biyar ne suke abu yadda ka san nan afirka ƙasa hamsin da biyar ne ke da kuɗi to su ma haka nan ne suka suka yi wannan ƙasa da suka haɗa kansu dole suka mulki duniya kuma tsakanin mare da bana duk mun gano da cewa hatta da sauran kasashen da turai dukkan su baki ɗaya kwafi ne suke na amurka dukkan su ba komai ba ne iran ɗin ga mata haƙƙari kuma su daga cikin su ba komai ne in aka ce a barta da su tana iya gama da su da a ce kasashen musulmi su iya yarda su barta dukkan wasu bambance bambancen da ke da kwatsakan da wannan gabas tsakiya tushe na addinin kowa wannan gabas tsakiya nan ne tushen addinin kowa kirista nan da yake tafiya behude nan da yake tafiya musulmi can da yake tafiya duk wani wuri wanda yake mai tsarki nan wurin ne amma ku yarda ku ɗauko yahuda su kewaye wannan wurin dubaban sojojin su makawa kuma in suka haifa nan wurin wa'annan da suka haifa kun yarda suka zance yan ƙasa ne wata irin lalacewa ce yau gashi an kai hari ta hanyar ƙasashen a cikin ƙasa FO. Dukkan makaman da ake amfani da suna a yi kariya, Amurka ta kwashe ta tana kare Isra'ila ko ta Kuma wannan abin bai sa kowa su. Kuma wannan abin bai hana yanzu Juma'a bai zawa ka samu wani malami da gefen shi. Saboda shi ahli sunna ne. Ya ce baka ai haka ya kamata. To haka ya kamata ka jira ka ga abin da za a yi da kai. babban abin da ke faruwa mu rashin sanin inda siyasa duniya ta sa gaba abin bakin ciki ne za ka samu malami ya ɗore magana masa kan siyasar duniya bai san inda ta saka haka kurum saboda bambancin da ke da tsakanin ka na aƙida da wani alhali kirista ya yi imani da cewa yahuda suka kashe annabi isa shi ba ga kirista yahuda su suka kashe annabi isa amma ya yarda saboda ya ƙi ka kai musulmi ya haɗe da shi da bai hudi don a cimma buri guda idan aka cimma wannan burin shi kiran su koma kowa ya san gidansu kowa bai haka Muawiya bin Abi Sufyan da Ali bin Abi Talib lokacin da suke yaƙi tsakanin shugaban kiristoci na wancan lokacin na Rum ya ji labari ya ce to dama ta samu dama da kaga yan uwa guda biyu suna yin faɗa to samu guda ka bashi bindiga shi wancan na man kibiya cikin gari kaga sai kashe dan uwan shi shikenan ni na huta suna faɗa tsakanin su yayi ma Muawiya bin Abi Sufyan letter yana sha ya ce mishi na samu labarin faɗa da ke da ku tsakanin ka da ɗan uwanka ai saboda haka idan ka yarda ina son in taimaka maka da sososhi ƙarshen su cikin ƙasarka farkon su a cikin ƙasarka kaga tsawon sa yana da yawa ko mu'awiya yana karanta wannan laifin ya ga daga inda ta yazo ya kikkece ta gaban wanda aka yi ya ce mai rubutu ya sake rubuta mashi da ya ce ka aika mashi idan baka kama bakinka ba cikin abin da ya shahi ni tsakanina ni da dan kwana ni kuma za na aika maka sojoji farkon su nan ƙarshen su cikin ƙasar da zuwan gabin shi ne muke yanzu shi ne muke kai abin da kake yana musiba ta haɗa ma ɗan shi'a ɗan shi'a musiba yake son ta haɗa ma ahli sunna kuma annabi ku guda tabbas akwai bambance bambance a gida amma duk irin yadda dan shi a ya lalace ya yi maka bai duk irin yadda ya lalace ka ji batun da fara karatun nan duka su ne ake ambata mu yahuda sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza a cikin alƙur'an nan ga sunan barken barken ga sunan kamar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce ka kiyaye da gare shi ka kuma kana yaki da wani kahirai wani makka fa Allah subhanahu wa ta'ala ce ka ce musu lakum dinukum wa dini addinin kuna gare ni na gare ku ni ma addinin na gare ni canje shi addinin shi kai ka zo kai addinin ka in yake gyaruwa rishin gyaro ka ta kai gyaro shi ta kai ka wuta to gyaro shi ta saka aljanna ko kai kai bayan naka to wannan abin shine abin da yake da takaici a cikin kasashen musulmi yanzu yana da takaici da damuwa wannan ana ta wasa da mu kahirar duniya suna wasa da Allah ya kiyaye
akwai tambayoyi mai tambaya na farko yana cewa malam idan ana ta da ikama ana biyar nadan abin da yake faɗi ko ko shiru za a yi
idan ana sa da iqama kana biyan ladan abin da yake yi kamar yadda ake yi da kiran sallah kuma wannan babu sabani tsakanin malamai wajen shi saboda ita iqama ita ma azan Annabi sallallahu alaihi wasallam kita ila sami'tum al azana taqulu mislu ma yaqulu al mu'adhdhin idan kuka ji kiran sallah to wadi abin da mai kiran sallah yake haka albani ya tabbatar da shi a cikin littafi cewa in mutum yana kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma muka nan to amma mun kuskuren da muke yanzu lokacin da aka ce la ilaha illallah za ka yi mutane sun fata la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi karshe wasu ya ida to la ilaha illallah ta karshe kadai ka kai koko tun daga ruku kake bi shi mafi yawa ba tun daga ruku ka biyo shi ba daga karshe da kace la ilaha illallah to ana son tun daga ruku ka bi shi dan ka samu wannan ladan mun gane ko ake zuwa ga la'ila da illallah ta ikama ba wai waccan ba ma ta ikama ake nan
tambaya ta gaba ce malam idan mutum yana karatun alkur'ani hankalin shi baya wurin karatun yana dai karatun ne amma zuciyar shi na can tana tunanin wasu kuɗi ko wata kwangila da za a samu to malam ya karatun nashi yake to ba a ciya karatun shi bai ba shi waswasi na shaitan ba ka raba kanka da shi ba ka raba dan adam da shi sai dai mutum fa idza qara'ta alqur'ana Allah yake fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim ka dora sake ista'aza in kana cikin karatun irin wannan abin ya zo maka in tunanin duniya nan to sannan wani lokaci akwai tunani wanda ba ka raba dan adam da shi wanda lokacin da kake karatu ka dora tuno wasu abubuwa ba ka yarban ka da wannan illa ya kai abin da ake so da mutum musulmi ya dora tadabburin qur'ani in ma tunanin za ka ka dora tunanin su ayoyin mun gane ko in abu ke da kwai na tsoratarwa ka ɗauka ranar shi idan neman tsari ne ka nemi tsari ga Allah subhanahu wa idan neman rahama ne ka ɗaga hannu ka roki Allah Allah ya sa ka daga cikin wanda zai magafara ko kuma zai masa rahama tunda ba a iya hana mutum tunanin sun ciko to ya tunani masa kan abin da zai ƙara shi mata mun gane ko shi da tadabburin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni shi a cikin sai mu tambaya na gaba ce salamu alaikum eh ya ce indi su'al ركعت ثالثة الآخر آخر في تراويح كنا نسميها الوتر wanda wala rabe ne ko tana yawan kokuri ne nan shi dai larabcin da ya akwai akwai akwai jarika ka ka gani ni na gani abin da na gane ke yana nihin wayar ka uku ta uku guda uku na na karshe da ake ƙarshen ana tattara shi ana kiyama da ni Mm, to ana ce musu wutir mm,
dukkan abin da ke mara shi ne ake ce ma wutir idan in kai raka'a ɗaya ma wutir in kai uku wutir in kai biyar wutir in kai bakwai wutir mun gane ko kenan ana ce musu wutir in sannan kana iya yin sama tare da kayan zaman tahiya na tsakiya na raka'a guda biyu mm.
an gane Na- Na'am, mai tambaya na gaba ce malam kun yi magana dace hannu barawo a cikin wannan karatun. Shin malam ina son in shi wannan gundulun hannun da ake dacewa ya ake da shi.
binne shaki binne shaki hami ake a binne shi Ah, shi gudulun ko Eh.
kuma wata bince tsoma ake cikin mai ko shi gudulun rin shaki Na'am. Eh, Sai an samu. Sai wannan na ƙarshe shi yana ba- suna bara addu'a kan bukatocin na alkhairi baki ɗaya.
to kuma mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da mu da su duka Mm.
Allah ya mu karatu mana alheri da duka baki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wa'annan kahirai wa'anda suke yakatar kasashen musulmi Allah ya mu magani Amin.
Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu kuma a yesu Amin.
muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare kashi kare kasashen musulmi daga sharri Amin.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين Amin.
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين